الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء عشرين تقص جوات الربيع الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a cikin kitabul hudud inda muka tsaya darasi na ɗari da talatin da biyar za mu tashi darasi na ɗari da talatin da shida kuma muna cikin wato haddu tarika a cikin kitabul hudud din wato haddi na uku za mu tashi kan hadisin na Aisha shafi na ɗari biyar da hamsin da tara inda mali yace an Aisha radiyallahu anha an karɓo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da abin Allah tabbata a gare shi ya ce la tudau yadu sariqi ba a yanke hannun barawo illa bi rubu'i dinari sai ya tafi rubu'in dinari wani ba ko na dinari wanda a mafin kudin yanzu a wannan watan nawa ne rubu dinar dubu ashirin da shida ko kamar haka yake dubu ashirin da shida rubu dinar sai sadaki ya kai wannan iyakar to shi ne yake a fasa'ida ko sama da haka da kan naira dubu ashirin da shida zuwa sama wanda ya tafi wannan to za a iya yanke mar hannu amma za mu ji sharadin a kasa wa qala ibn al-munzir ibn al-munzir yace wa ajma'u malamai sun haɗu akan ne annal qada'a shi yanke hannu inna ma yajibu alaman saraka yana wajaba ne akan wanda yayi tata kun ji ko man saraka ma yajibu fihi qada'u min al-hirzi ko qada'un min al-hirzi wanda ya saci abin da ya zama wajibi a yanke mara hannu na daga hirzi ne al-hirzi kuma sai yace wal hirzu ma yu'ani fi mithlihi al-mal gurin da ake killace dukiya a irin wannan gurin wa yuhfazu a kiyaye ta kaddarin mu'allaka kamar gidan da aka kama aka haura duk gidan mutum ka shiga hirzi ne kun fahimta ko duk wanda ya haura gidan mutane aka kama shi to ya shiga hirzin domin ba ta ajiye kuɗi a gidansu ba na kake so ta ajiye ba ƙofar gida aka ajiye ba ballanta za ka ce an yi tambar ba ɗaya saboda haka gida addarul mu'allaka shine tsabtsab kaga al mu'allaq wanda aka rataye da shi aka hawa yawa to sai ce wal khidara ya zuna wannan abu ta banki sai ko to ita ce khidana wannan drawer da ake um, abun nan ake sa ake mai mai aljihai aljihai to da ita ko kuma a ce drawer ka kai ma da yar akwatinka duk ya shiga an gane wal mu'allil muglaq da gurin da aka rufe duk wanda kaga ya rufe guri to hirji mutum ya zo ya samu mashin ɗansa ya kukkulle wani ma ya sa a wuya ya sa a baya ya sa ko ina to kaga sai ne sannan wani hau zalika da makamancin haka kaga ya baka misali ne da an zo kiyasi alkali zai kalla kawai وقال صاحب روضة النبية من روضة النبية يأتي من أول هرز ما يعده الناس عزا كوي الهرز شيء أولا متعنى سيء إذا يجاء مثلا هرز za a zo a kalli al'adar mutanen garin nan kaza ban suka yi kaza kaza ne saboda haka hirzi ne akwai wanda a hanya suke zuwa su ajiya nan ne hirzin su misali al'adar su dan buka ce da su dan kaza ne nan gurin ke ajiya ko rami suke su boyi irin su ne ina ba ta fahimta saboda haka ya danganta da al'adar garin mu a nan dai mun san mai hirzi duk a al'adar mu mun sani yawwa hirzan li mithli zalika al-mal ka gani sai ce wal hirzu ma ya'udu wan nas hirzan li mithli zalika al-mal abinda mutane ce kidaya shi a matsayin hirzi dangane da irin wannan dukiyar in kuma muka ce dukiya jama'a na sha maimaitawa a farkon karatun ba ba na nufin kuɗi ba ne almalu kullu shay'in lahu kima duk abin da yake da kima wannan abar dukiya ce wannan zoben na hannu na dukiya ce agogo na dukiya ce komai duk abin da a in ya dauka zuwa zai kuɗi zai mai da shi ba zuwa zai siyarwa kullu shay'in lahu kima takalmin ka yanzu mutum ya dauka ya dauki dukiyarka yawan ba tsintowa kai ba kai ba ya kai ina ba ta fahimta kullu shay'in lahu qima wa huwa al-mal to sai ma da yace a bai gama ba sai yace fal matbalu hirzul istibli kamar waya hawo ko to wurin da ake ajiye abinci wurin ajiye abinci to shi ma wato hirbi ne ga wannan abincin ai za ga wani aka yi a gona ake samun guri a kewaye shi a ajiye gaba ɗaya rumbu ko shi ne rumbu ko to to sai yake wani tsablu lidda wani tsabli tsablu liddawa da garke na na wato na dabbobi dabbobi gaba daya dawakai ya sunan garke sunansa inda ake ajiye dawakai shamaki ko barakallahu fi to da wannan gurin da shamaki wal mara'u lil ganami to gurin ajiye dawakai fa shi ya sunansa garke ko kun ji hausa ta fita dan shamaki dadin da akwai sarakai a gurin nan kuma garke shi kenan ta fita waljanilu lisima to gurin ajiye kayan marmari ba ya sunansa inda ake ajiye kayan marmari shi kuma lambu ba fa inda ake shukawa ba inda ake ajiyar kayan marmari shi ma to a turanci ne hausa muke so yadda aka gaya mana yanzu shamaki irin wannan abin da ke so ai ka san ba abin da ya fi kular da ni in gaba hausa na hira da shi a rediyo wai ya kawo kalma ya ce wai ya kasa gano ya sunanta da hausa wannan rainin wayo ne wannan babu safa da gari mun gani take wa banza daga misali amma wai ya wai bai san sunan kalmar wai da hausa ba wannan ai wulakan kuma program din hausa ha ba shi za duk ba wata kasa da take ci gaba irin wannan dabi'ar babu shi za da nizan ce jamanci na ji daɗi wallahi eh kalmar ta fita kai tsaye ka ji ma'anarta to ya sunan gurin to kaga gwara mu tafi a karamin rumbu kenan ko ko rumbun ajiye kayan marmari ba wani so ba mai da so ba an gani yawa to sai yace ana abdullahi bin amr bin al-ar an karbo daga abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhu ba an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila an tamri mu'allaq an yi wa annabi alaihi salatu wasallam tambaya dangane da dabinan da ake ratayewa kun san su saboda tsabar wato karamci irin na larabawa dabino ai kun san a jikin abin da yake ko to sai a je kawai a samu kusa sai a rataye biya san ko kasa to rataye shi suke faƙalin da yake man asaba bibihi min zi hajatin duk wanda ya je ya ci wannan dabinan da bakinsa daga mama bukata rarra ta yi suke yau da wannan rarra ta yi wata yana sa ba zai lalace da wuri ba wannan fa gauda eh ɗanyen ba bushe ba wanda yake a jikin zangarniyarsa sai a rataye shi kawai duk wanda ya zo wucewa yana da bukata to sun halatta ba kai amma idan to cewa shine ka'idar sai ce ga mabukaci gaira mutaqidin khubnatan ba wanda zai rike shi a matsayin guduri ba kaga wannan ya zo da buhu barawon mun biya wannan karatun a Uzaifa bin Yaman ko cewa banin abdin ya giritu garzan ko ya zira'u zar'an aw ya giritu garzan fa yakulu minhu dairun aw insanun aw bahimatin illa kanat lahu bihi sadaqa ba wanda zai shuka wani abin shukawa ko abin dasawa tsuntsaye su ko dabbobi ko mutane su ya sai ya zama masa sadaka muka ce sharadi shine karkaje da buhu dan dai na ci daya biyu in ka cin ma ya Allah ya zaba komai kwarai kuwa wannan ba baya ci gaskiya to sai ce bala ja alai to babu komai a gare kin dai ba kudiri ya tsirke ki ba to wannan yazo to kaga diwa zai zuwa zai biya wa man kharaja bi shay'in minhu wanda ya fita da wani abu daga cikin sa daga gonar fa alaihi garamatu mislaihi wal uquba to za a yi masa hukunci sai ya biya shi ne garamatu mislaihi sai ya biya ninki biyin sa idan kwano sai ya dauka to sai a yi mahu horo sai ya biya alƙali ne ke ka biya kwano biyu shine punishment din kun ji kwano biyu wal uquba sannan kuma ya sa a maku bulala shine hukuma ko kuma yace a kai gidan gyaran hali ya sati biyu shine an hukuma wa man taraka minhu shay'an duk wanda ya sati wani abu daga gare shi ba da an yi uya wul jarinu eh kun ji bayan ya riga ya aje a cikin rumbu fa balaga samanan mijanni wannan wato abin da ya dauka ya kai wato a kimar wannan garkuwar ba alayhi da gado ai kun ga mun ba da misali a baya cewa no wanda ya dauki garkuwa ka ta a yanke ma hannu to dai adadin sa shine kawai rubu'u dinar ya kai adadin rubu'u dinar to ba alayhi da gado wajibi ne a yanke ma hannu walil masruqi minhu wanda aka yi wa sata shine al masruqu minhu yana ya tabbata a gare shi an yi abuwa da tsarin ya yi wa barawon abuwa in ya yi niyya ya masa abuwa kabula rafi ila sultan kafin a kai shi gurin alkali maka je gaba alkali ba zancen na ya ce a ya ce ya kafin a je gaba alkali an safuwa da bin umayya kala kuntu na'iman fil masjidi mun bi wannan hadisi safuwa da bin umayya yace wata rana ina kwance a cikin masallaci alayya khamisatu ina sanye da wani wata riga ko wata silki khamisatu li samanu 30 dirhaman kudin kudin sa ya kai dirhami 30 kima faja rajul wani mutum da yazo faktalata minni sai talibi ta daga jikina talibi ta hankali ya zalika ukhida rajulu sai aka kama ba shi ya kama shi ba ukhida sai aka kama shi wa utiya bihi nabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka je wa annabi da shi ba mara bihi li yuqda sai annabi ya je a yanke masa hannu ali ki fa dai tu ina jin labari sai na je fa kullu sai na ce atakda'uhu sai tausayi ya kama shi atakda'uhu min ajiri talatin dirhaman ya rasulullah akan dirhami talatin za a yanke bar hannu ana abi'u to zan siyar ba wa unsihu tabanaha amma jinkirin kudin annasi dan daga maka baya biya ni daga baya kaji to sai kala sai annabi yace fa halla kana hada qawla an take ni bi ina ma bi wannan abin da kai kafin a kawo mun ji amma tunda an kawo shi dabbal kalam to mata yan ziyara zai jabbal kalam to saboda haka jabbal kalam ɗan ɗan jagaliya to saboda haka alƙalam ba ta alƙalami ya bushe fa'idatun fa'ida qala sahibul rawdatin nabiyya ma abuja rawdatin nabiyya yake ittafaqa ahlul ilmi din ma abuja ilmi sun hada kan ala akan cewa anna sariqa shi barawo idza saraka awwala barakin idan ya saka a karan fari tuqdau yadahu yaduhu al-yumna annin da dama ake yankewa wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma kaga anan da yake ƙara nuna ma lallai sunna ita za ta yi ma tafsirin ne qur'ani domin al-yadu kowa ya san wannan shine yadu amma sunna sai ka zo ta gaya ba nan za a yi in kun kace kai dan qur'ani ne zalla to aka ce fadda wa yau ba ina za a yanke kenan gaba ɗaya hannun to kaga amma sunna ta zo ta nuna ga inda za a yanka iya wuyan hannu tafin hannun gaba ɗaya za a yanke shine na baku misali kwanaki cewa wani ɗalibi daga cikin ɗaliban hadisi yana zuwa gurin wani malami Allah ya ba shi karatu sai ga hannunsa ɗaya a yanke sai ta kallon sa wannan zai wala in ya gaji to me yasa kake kallo na ne sai ce to karatun ka dai ya kai karatu amma hannun ka yana samun shakku sai ce to baka ganin hannun hagu ne sai kuma ya baki wani karatun to baka ganin hannun hagu ne sai ga yamar hannun da ka kalla ba ki ake fara yankewa ba idan mutum ya zata ina hukuncin da zaka yi sai baka ganin hannun hagu ne sai ce to shi kenan to a dora a ci gaba da karatu to sai ce sun bai za ta raka saniya in ya ƙara sata karo na biyu duk ɗau rijilahu ko rijilahu yusra kun ji ba karatu kenan sai a yanke kafarsa ta hagu daban-daban a sunan lafi to shi ne kai kuma واختلفوا فيما اذا ترك ثالثا اما sun yi sabani in yayi sata karo na uku ba ba da kada'a ko kadi yaji bayan an yanke war hannun warjili da kafa kun ga da yawa mutane sun dauka akai wannan sai a da wannan la kalla fadaba aktharuhum ila annahu tuqdau yaduhu al-yusra to anan mabiya yawan malamai sai suka ce in yayi ta uku zai da hannun hagu babu hannaye ba kafa daya yau ba wa Allah yanzu kuma yau sai ce قال شيخنا رضي الله رحمه الله في تعليقات الربيع وقد ساء هذا عن ابي بكر وعمر وعند البيهقي cewa wannan abin da aka faɗa ya inganta daga sayyidina Abubakar zamanin khilafar ta shekara biyu da wata biyu sayyidina Umar shekara goma annahu wato cewa a indal bai haƙi haka imamu bai haƙi yana da ruwa da gari cewa haka ake kuma idan ta raka ayyukan idan ya kuma satar duk dauri jiluhul yumna sai a yanke kafar ta dama kuma idan ta raka ayyukan yu'azzaru to sai a mata aziri ne kuma satar wani ba ta daure shi a kai shi gidan gyaran hali kawai a ajiye shi wannan ma shi da amfani to kun ji yadda matsalar take Allah ya kiyaye wato haji na hudu haddu sarika sai a sukur kai haddin da zai magana akan mayi kawai mayi tarimul khamr haramcin kayan mayi wannan ce giya ba ita ce giya kawai faɗi ake kayan mayi duk wani abu da zai intoxicating mutum da shi kayan mayi قال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا wanda suka bada gaskiya innamal khamru haqiqa duk abin da yake giya da dangin ta wal maisiru da tata wal ansabu da gumaka wal azlamu da kibau abin da yake harbawa da shi ake harba a wato a tatar rijisun gaba ɗayan su na tata ne min amali kenan suna cikin ayyukan kenan Allah yake fajjani buhu ku nisanci la'allakum tuflihun ko ku rabauta wannan ita ce karo na nawa a dama kun san an haramta kayan maye ne ko giya bi tadarrus ko mataki mataki wannan aya ta nawa ce a mataki na nawa ne take kun yi shiru ta uku wace ce ta farko ya tsalu na ka anil kamari wal mai sai ta biyu Now? A ya yi wallafi na amalu ta karbu talata biyu, sai ta uku wannan, wadda ba maka yadda da su? Ita ce ta nawa, ita ce ta farko wace, wamin samaratin na ɗini. Yawwa, kai ma ka dawo ko? To shi kenan. Wannan zancen ya fi ƙarfi. kun fahimta da kyau ko eh wa min sabaratin nakhil take ta farko a cikin suratul nahl suna Allah yana faɗa irin ni'imomin da yawa mutanen Makka yawa daga cikin kayan marmari na dabino akwai abin da kuke kira miminu sakaran an gane ko kuna ɗauka wani abun kuna mai da shi kayan maye daga ciki to sai ta biyu ya tsadu na ka'an alkamur da kansu ka bada tambaya su ne ma tambaya dangane da alkamur wal maisir wal fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas eh akwai laifi mai yawa ai kasirun mai yawa amma akwai wani dan amfani ga mutane kaɗan da yake wa ismuhu ma akbaru min naf'ihima amma zulubin su ya fi amfanin girma me amfanin a gurin su shine san shan da mutum zai yi rika jin kawai ya zama sarki kawai ya jawo ta yanzu fayi ya fashe ya ce ya sai gandu gaba daya an gane wani abin da yake yana annashuwa to shine na fa'ima sai ta ku ya yi wallazi na amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya wanda suka bada gaskiya da Allah kar ku ƙara ku tantar sallah alhali kuna mai mutum zai ja ya zo lokacin sallah ya yi kuma ya zanto bai san me yake faɗa ba sai ta ƙarshe ya yi wallazi na amanu innamal khamru wal maisiru nan sai ya ƙare ta da ibnu abi waqas anas ibnu malik sai na umar da sauran sahabbai kowanne ya bada misali akan ta ni sai na umar da Allah madaukakin sarki yace wato inna ma yuridu shaytan kadai kidan yana nufin an yi kiya baina kuma adawa yaje ba adawa tsakanin wanda za a dake ya fil khamr cikin jarin kayan maye da giya wal maisir da tata wa yasidda kuma an zikrillah ya toke ku gabarin bin ambatan Allah wa an salati gabarin sallah fa hal antum muntahun Allah yake shin ko hanu sai na Umar da kansa ya wuto Madina kwararo kwararo yana inta haina ya Allah mun dela shi da misalin da nake baku ba cewa da ba annabi da in yace ayi abu kaba an kunna fitila ne in yace kar ayi ba wallahi kamar an kaje jini kamar an kaje jini to to kaga in ta haira ana tsammani yace wallahi rariyoyin madina zai da yanzu ko wata rariya an kaga an tuntsirar da kawai tulin giya ne yake fitowa kowa ya zubar ba wanda zai ce a bari mu bari ta kare daga wannan a kawai kin tsirar da ita karfe wane mu ce وانا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن mazinaci ba zai taɓa yin zina ba a lokacin da yake yana mumini sai an ajiye imanin a gefe sannan zai yi zina wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min haka mai jan kayan maye ba zai taɓa sha ba lokacin da yake sha alhali yana muni wani abdullahi bin amr anna nabi sallallahu alaihi wasallam kala al-khamru ummul khaba'ith kun ji shi ne ba wanda yake cewa kamru uwan laifi daidai ne wannan hadisin yake ne cewa ita bi kayan maye ummul khaba'ith shine uwan laifi duk wani laifi da ka sani idan mutum jin nagartarsa duk nagartar yaro a gida in ya fara shaye-shaye komai zai yi zai yi zina zai yi kwace kwacen waya zai duk wani laifi da ka sani ana yi inda yana jaye jaye har kai zina zai iya yi shi sa babu al'ummar da bata san kanta ba irin wadda ta bar ba sai da kayan maye a cikin ta wallahi babu yanzu duk wannan abubuwan da ake yi yanzu kanne abokai yayye wasu ma iyaye za ka ji sun faɗa wannan abu kuma an san masu siyar musu iyaye bai ilimin gashi har mata mata fa da mun sha ganin mata an zo wucewa da su a dai zo sun siye siyan kayan maye ana ji kuma ana gani dan uwanka abokin da tana ji taron ku ta zo amma yanzu kai ji kansa ya san yanzu ba mai din ka bane domin ya san shiga wata harka ko ba haka bane sannan abin da kai muna da manya a kowace irin unguwa da ake da shi a kan irin wannan matsala amma sun kasa ɗaukar matsayi a inda aka san kai ku je unguwannin da duk suka hada jaye jaye ku je ku gani manyan unguwa suke haduwa manyan fa na gaske su suke haduwa a zauna duk wanda yake siyarwa in gidansa ne a ce ko ya tashi ko a ce da gidan haka ake yi kuma idan aka je gaba alƙali yana da dokar da har gwanda gidanka sai yayi za a ce ai babban unguwan ne ko zuwa ne ko ma wanne ne a ciki za a ce ko ka daina ko mu sa gidanka a gwandu wani ya siya haka ake yi amma mu yanzu al'ummar mu ta zama wata iri duk wannan ce kana ji kana gani kana yin shiru ɗanka ko ba ka bane zai taso ya tawa kun manta wani lokaci da a wata shekara da aka samu yara an taso su daga wannan islamiyar na hadatu ake malam zamani ya san abun an taɓa gaya mana shekara uku hudu baya an yadda irin wannan abun da na lirkin wani yaro ɗauka ya kumfana an taso su daga islamiyya robar ya ɗauka kawai ya sa a bai me yasa masu siyar wannan an san su kamar yadda ake girmama barayin gwamnati haka ake girmama ba zai da baya mutum zai sace muku kuɗi kuma gine babban ya zo kowa sai ya tsoro na ya gaji ko ba haka bane to haka ba sai da kwaya an sani sai a shiru tsoron me kake ji tsoron wa za ka ji akan maslaha al'umma maslahatul amma muqaddimatun ala maslahatil khassa ka yadda cewa ka iya bada rayuwarka akan kowa ya rayu amma wasu irin al'umma muke da ita mutanen da yanzu ba sai da kwayan nan an san su ba ba wai ba san su ba ina ga ya muku ina ƙara dadadawa akwai mutum ɗaya biyu uku hudu biyar a iya unguwar nan aka ɗauke su gaba ɗaya to an daina sai da kwaya kuma an san su ba wanda bai sani ba sai munafiki bari in gaya ma gaskiya ba wanda bai san su ba Allah duk an san su suna sai da kayan nan kamar da ake sai da kosai tsoron wa zaka ji kamar yadda ake sai da kosai ko yadda ake sai da dankali ko wani ko goro mutane su tana yi suna tafiya suna tafiya siyarwa kannan ka ne ba ma jin daɗin mu ga wani namu ya faɗa wannan harkar ba ma so wallahi kanin ka wanda ka taso kana ji kana gani yanzu ya shiga harkar wani yayan ka kana kallon zaba yadda zaka yi da shi ya shiga harkar ga tujar abin da kun ki maganin abin shi za ni ina faɗa an magana a ce da manya unguwa ni ina cewa babu I'm sorry to say abuwan justice da girma justice ina yawan faɗa wannan cewa me yasa wayannan mutanen an san su ba in ana biyan so a faɗe su ni a zo zan faɗe su na san me a ciki saboda haka wayannan abubuwan su ne kullum muke magana a kai in dai ana so a zauna lafiya yara su daina lalacewa to sai an yi maganin tushen sai an yi maganin sa sai an yi maganin amma jiyar da kake ji kana kallo kanin ka zai lalace kar da ya abu ne kuma ita wannan harka a banza a arha ake koya yara ta fi kowace sauki ko ba haka bane domin wanda yake so kai ko kowa ka ba za ka yi ba ka yi za ku je ku zauna bai rage ya zo ya ji kadai ya ya hana ka amma in bai kwaya zo zai iya ba ku ta ɗari kawai ko ba haka bane ba ma jin daɗin yadda abokanmu da ƴan uwa da ƙanne da wasu ma yayi suka lalace ba wasu Allah ya sani kuma ba su muke ki ba ɗabi'un muke ki ai ai mun ba da misali karatun mu na zira ko wanda ya fada sako to sai da ake yi ba ta nasu aka yi ba to ya musu ake wallahi to ya musu ake kuma wallahi ana yin shiru ana kallo kana ji kana gani ƴaƴanka za su zo su shiga harkar Allah nan masifa har ina har ina kuma ta tsaban lalacewa irin wayannan aka kama su aka yi su za ga ba su kwana biyu uku saboda sun ba da kuɗi har da biyan tsaro wani ba kai wasa kafin ku da ya riga ku dawowa akwai ga suna ai yawanci ma ba su harka kafin ku da ya dawo wallahi zai ku zo ku gani to ya al'umma za ta ci nasara a irin wannan tafiyar ina gaya muku jama'a wallahi ko mutum zai iya fadawa harkar sata ya tuba ya komo cikin mutane a zauna lafiya zai iya fadawa wani kaga ya taba yin zina Allah ya kwace shi amma aka je ba ta harkar shaye shaye ana shan wahala ana shan wahala kuma kowa zai iya dan shaye shaye zai ma zina ne a ciki zai ma luwaɗi ne a ciki zai yi wa yara fyaɗe ne a ciki domin wannan abun idan ya riga ya hau kansa komai zai iya zai iya bakwaji suna kashe iyayen shi ma zai iya uwarsa duka yanzu kwanan nan ake gaya mana ko wani yaro a gefen unguwan a unguwan nan wai uwarsa na uwarsa na girki ya tunkuɗe girki ya kwatani da shi saboda ya sha wani abu yayin da ta yi magana ya dirza mata bayan da yasa an bar masu da kwaya suna siyarwa kuma wataƙila abin da kai shi sama da munafurcin mutane idan mutum ya zo irin wannan ɗin ya zo kuma sai a gaishe shi a girma ba ina ai irin da irin da mala abokar kuma za ka yi da shagari in mutum yana laifi ka nuna mar ba yana yin laifin nan shagari ya ganye toba ba roma najeriya yanzu suna haɗuwa da mala abokar gumi ya zo ni goma hannu ya ce ya zaga ya tare sai ka gani so mana allu haka ya ce masa wallahi daga ne ya koya mata da yace ba zan kai sa shugaban kasa ba ya saba a duniya ba zan kai sa da kai ba ka ga yato mana azumi haka ake yi ga gani mala waka go ba gongila yake so ba komai yake bukata ka baji ba al'umma ce yake kallo shi da har yau duniya suna girma ba shi da dole ta gari duk wanda ya mulki da su suna girma ba shi me yasa saboda ba kuɗi yi bane ba ruwan da ruwan har yau da rigar sanawa uku ba abin da ya gani saboda haka ba abin da ya kai duniya ta dama za a gaya ma gaskiya ko ka karba ko ka yi dariya dariya ka talan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya wannan shine babban illar da muke ba ma so wallahi yadda yara kanana yanzu kannan kannan mu za ka ga an lalata mana yaro ka ga yaro intelligent mai kwakwalwa amma an jefa ta a harka ba zai iya kuɗi na nawa al'umma komai zai yanzu me yasa saboda an tafi da kokolwa Allah ya tsore saboda haka wannan shine kawai malamai mu ga wa kanmu gaskiya na so a magance matsalar yayi yayi to an san tushe a ai ai an yi in suka dawo ne eh sai a ce sai su da Allah ka ji wata lalacewa wai shi wanda ba jiya karatun mu na jiya ba cewa ba'dul baki da kudin karuwa kudin karuwa haramun ne a ciko zaka kudin da yake da kayan baye haramun ne da yana ciyar da ku da wannan ba za a kai shi ba za ka wata shi a kansa ba saboda yana ci da ku da kudin kayan baye yana lalata kokolwar yara yaro zai wallahi akwai yaro da in ya taso saboda kokolwar sa ko kun san za a fara da shi amma yanzu mun yi asarar sa me yasa saboda an fara da yamma da tsaya an yi asarar sa ba yadda za a yi babu yadda ba duk unguwar ka je kofar nasarawa cikin dan agundi duk sun samu nasara ne da haɗuwar kan manyan su da matasa ta haka aka magance wannan matsalolin ta haka aka magance ai wanda ya boye shi ne munafiki ba wanda ya faɗa ba tsoron wa zaka ji shi da ji kunyar bayyana ba kai zaka ji kunyar cewa yana ciyarwa kun san me yake janyo yake ta abin da yake janyo munafiki abu biyu ne kwaɗayi da tsoro shi yake sa mutum in ba ka da wannan biyu ba wanda zaka ji tsoro babu kiwon layi ba ka kwaɗayin abin hannunsa kuma ba ka to me yasa ka mana burki akan me akan me to saboda haka wannan shi ne to sai yace alkamru ummul bawahi ita giya nan ne ummul qabahi ita ce uwar dille bubuka wa man kari ba duk wanda ko kayan mai wanda ya sha lam tuqbal salatuhu 40 yawma ba za ka zo sallar da ta kwana 40 ba in ma mai kyau ya yi go yawwa ballanta na yi karɓi karkara da dama ko bai dama ba ba za a karɓa ba fa in mata in ya mutu kuwa wani ya riba ɗin tana cikin sa mata mai takan jahiliya ya yi mutuwa irin ta jahiliya ya yi وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر ام الفواحش duk wani abu da kaji Allah ya ce alfahisha ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا to duk wa'annan abubuwan da aka faɗa da mutum ya auri babarsa ko ya auri ƙanwarsa ko ya wuya to duk shan kwaya ya bi shi girma a gurin Allah kun ga a baya mun biya cewa wanda ya auliya sa me za a yi masa me aka ce za a yi masa wanda ya auru muharrama sa me za a yi masa kashe shi za a yi ko wanda ya yi zina da muharrama sa ko wanda ya yi zina da muharrama sa kashe shi za a yi to shan kwaya ya fi wannan girma a gurin Allah domin idan ya sha komai zai iya zai iya saduwa da babarsa ko yansa duk zai iya musu daɗi duka to sai yake ne wa akbarul kaba'ir mafi girman laifuffuka kuwa mafi girma sai yake man shariba ha wa qa ala ummi kun ji ko wanda ya ja ya afka wa babarsa kun ga kisa ya hau wa khalatihi da kuma ɗanwan mahaifiyarsa domin ita babu harama ce wa ammatihi da gwaggwansa yar mahaifiya ko kanwar mahaifi yar mahaifi ko kanwar mahaifi wa na bi wurin da kala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mudmin al-khamri wanda ya dawo wajen shan kwaya wajen shan za ga masu siyar wannan za a ce ma dan kadan aka kwace sai a ce wani dubu ɗari da tamanin aka kwata aljihunsa ba idan ku a leda ne a cewa na dubu ɗari biyar aka kwaki to saboda haka ka abidi wa sanin kamar mai bautar gunki da wannan ɗabi'ar wani abin da za an karo daga abin da za an nabi sallallahu alaihi wasallam kala la yadkhulu jannata mudmin al-khamri wanda ya gaba da yawan wajen shan kwaya ba zai shiga aljanna ba ba shi da aiki zai shan kwaya to ba zai shiga aljanna ba wasu bai da kasan three square meals din nan da ake da su safar rana dare to shi ma sai ya sha dole a wannan lokutan dole a wannan lokutan sai ya sha to shi ne in ya rasa zai yi sata duk abin da ya gani zai dauka ko ba haka bane ya ɗebi takalman mutane a masallaci ko ya zo duk abin da ya samu sai ya dauka ka kwanta bacci ya dauke wayarka duk shi ne saboda ya harasa abin da zai siya kuma ya ƙi sana'a don wani za ga yana sana'ar ba zai yi akwai bawayan da wai wai har likitoci yake ke wasu tsawon sai da kwaya a unguwar nan likita wai ya zo ka gan ya to da jaka wai ka san likitan me na tambaya wani na ce wai likitan me aka ce allura yake wa mutane dakka ba irin kuwa buwan wai daktoci amma wai da wallahi lazim wai likita kuma wai an sani ana kallo saboda munafiki an yi shiru kana ji kana gani ɗanka yana rayuwa kuma girma yake ɗanka tana rayuwa kuma girma take idan ka tsaya munafurci zai zo a tattin ɗinka sai ya yi wallahi amma idan Allah ya sani ka yi iyayen ka ko ka mutu sai Allah ya kare ma yaya shi ne kawai amma wallahi ba ma so mu ga ɗan kowa ya lalace ba ma so ba ma so ba ma irin cikin irin wayannan mutanen inda muna so mu ga ɗan wani ya lalace da ba mu karantar ba kwarai kuwa don wani laifin da ɗanka yi a makaranta ma wato mu magance shi kafin ya zo kanka ba za ka san ba da yawa saboda haka in dai mutum zai yi karantarwa ta gaske ruwa ya so ga ɗan kowa ya lalace ba ma so mu ga ɗan kowa ya lalace wallahi duk wanda ya so ya lalace tabi'un muke kiwa kiwa takaicin mu wannan an yi asarar inna lillahi wa inna ilaihi ko kun dauke wuta sai mun karasa me ya ga mu da su sai mun faɗa wallahi takaici babban takaici a unguwan nan dan kwaya da suwaye an san su wallahi an sani shine abin da yake kona mun rai an san su wayannan mutanen da suke illa illa fa idan aka je aka ɗebe su shikenan lafiya ya ƙare su ne an san su idan mutum wuri yake haya yake yana biya a tafiya ki ba mu yan guwa za mu iya biya a kawo wani mai a ciki wanda ba zai ba ya zo ya zauna akwai wanda duk da ake kai ka san ba zai ba ɗansa ba zai ba ɗan mutane kwaya ba ba zai ba saboda nagartarsa da aka sani amma ana ji ana gani an yi shiru yara yanzu kusan ba dogon da za ka shiga wayan kwaya in kuma akwai kugiyar wanda logo logo ne ba ko na mai gari ko na manyan masu kudin nan wanda logo ne babu to sai dai kawai ka tsallaka gidaje duk gidan da kaje sai ka ce to nan gidan to Allah ya tsallakar da shi sai a tabu to da wannan da kuma wannan da wannan haka za a tabi ko ba haka bane jama'a ko wannan shi ne matsalar mu al'umma da ta kudin da ne matsaloli a cikin ta ta kin zuwa ka magance لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم ماذا يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون masu zuwa masu sai da kwayan nan masu zama a bakin hanya ko masu zaman makokin da ba gawa in mutum ya zo ku kai jeji kun san yana yi to har da ku shine kawai ‘ya'yanku ne suke girma, in ba ka haihuwa kana da ƙanne, kuma ƙannan ne yanzu maza da mata, maza da mata, maza da mata, Allah ya sauke. Sau da haka wannan shi ne, to kaga sai yake وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر an tsine wa giya da kayan maye gaba ɗaya Allah ya tsine mata duk wani abun maye da benani da kodin da kashin kadangare da kwada da koma ne gaba ɗaya Allah ya tsine mu ala akrati awjun ta fuskoki goma bi ainiha ne kenan eh a bi ainiha ne kenan ita kanta giya Allah ya tsine mata shine bi ainiha wa asiriha da kuma wa kuna ku rika lissafo su don hadisin mun zangi da wanda ya ne da wanda ya matso da wanda yake ya tiraktin dinta gaba ɗaya ya fito da ita shine na biyu wa mu'tasiriha da kuma wa eh wanda ba ji me kuke faɗa ba wanda aka matsowa shine na uku na hudu wa ba'iha da kuma ne sai da ita to nake ku saba wa kanku da ai yawa na biyar wa hamiliha dan dako dan dako eh zai ce ai ji mota ce da ji dar kurkura yawa ka sani kai ma hadda kai oke wa mutaiha mun tsallake dawa bai siya bai siyar wajibi na farko nan bai siya guda nawa kenan biyar wa halil ya shi ne da dan dago wal mahmulati ilayhi dawa wanda aka kaiwa kaga shi wannan bai kurkura ai dauka ya je tafiya kai wani yana ta eh ne delivery wanda zai dauko ya kawo wal mahmulati ilayhi biyar wa akila samaniha da wanda da wanda ya ci kudin kun ga ai magana jiya ko ka san siyarwa yake mahalin da gini ka san karuwanci take da kawo kudin ka karba to ka daure mata gini wa shariha da uga kwata kwata waye ne ja wa saqiha ne bayarwa shine mai rarrabawa a gurin za ka zo shine mai rabawa shine babban dan iska da yazo raba yake eh zabi ko shi yake ba mutane mai rabawa kun ji shi ko gaba ɗaya goma nan Allah ya tsine mu duka dan girman Allah daga jin yadda aka tattara wayannan ai ka ga ba sauki masu zuwa su biyar a cikin ku sai ku bar su yo ko gidan gidan da ba sai an je da shi ba wallahi sai an je sai dan ba ku san kanku ba ko ga da gidan yayi daga lokacin da al'umma ta tsaya tsayin daga to aka tsaya sai alƙali ya ga daga gaskiya sai ya sa gida a gwandu wallahi sai an je da shi ke ko ka daina ko a sa gidanka a gwanjo in gidan dubu ɗari biyar ne dubu ɗari uku za a sa shi a gwanjo kuma wani ya siya a ce shi kenan kawai ya mai da shi gidan biyo wata farai kuwa ya mai da shi gidan biyo wata mu ga siya tafi can inda za ka tafi kaga duk unguwar da ya aka samu wannan labarin shi da amfanin masu unguwanni da masu gari ba a da domin idan ka zo za a ce daga wanne gari ka zo kana ba da bayani sai a je a samo rahoto cewa sai a ce ai gidan da muka jira da sai ce ban mun kai shi ma zai kore ka ko kuma ka zo ya sa ba ka radai cewa za ka zauna amma da sharaɗi kaza da kaza da kaza da kaza haka ake yi a da shi ne za ga mutumin banza ba ya iya zuwa shi kenan sai ya rasa ya zama mujiya amma yanzu su ake gaitarwa mutum ya zo yana tsaya ana zubar jinjira wane in ya to ko bai ganku ba sai kun daga ba hannu wai kai ya ce muku biya mu ko za ba biya mu ko ki muna ne wai saboda kar ya faɗi wannan to idan shi ne gaya ma ba Allah ya ce ma munafiki kai a gurin Allah munafiki ne kai ma yi alhamru to me alhamru an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamru annabi alaihi salatu wasallam yace duk abin da yake bugarwa giya ne duk abin da yake sa bayi giya ne shi ne karatun kawai kashin bula ce kashin karangare ne kwata ce ko ba ne giya ne na ko me in dai zai taba hankali kuna kallo ba hatta allura da za a yi wa mutum sai da masu ma'abota ilimi suka yi tambaya allura da za a yi wa mutum anesthesia ko wata mai kama da wannan misali da za a ce hankalin mutum zai tafi gaba ɗaya koma wani yanayi sai da aka yi tambaya dan kan mutum ya fada mutum ya je ya farko kaga in ya farka a lokacin aiwata take shi wani rika wasu abubuwa kamar na dan bayi wannan ba sai da aka yi tambaya a musulunci aka ce in dan sai to lafiya ne ya halatta ya mar sai ba da aka yi tambaya kaga wanda ya zo ya zikin magani aka ce likita ya bashi ka'ida cewa ya sha tokali sai kwankwaɗe jika sai ta bugar da shi to ya sha kwaya wai saboda zafin ciwo bari ya shanye duka ba zancen wani abin nan a ga abin da aka baka likita yau ya baka doka innal mu'allima wa tariba kilahu ma la yansa'ani lahu ma lam yukrima saboda haka ka'ida sai ka bi dokar likita abin da yake to kun ji sai ce wai za shari قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسير خمر وكل خمر حرام دي wani abu mai sa ba yayi giya ne kun ji ko janalin giya ce wiwi giya ce taba take cewa ba wai taba in ka ji zai taba ya wiwi ke wai ta ma giya ce ba ka gani dan kwaya ya fi kowa na dabi kin giya a sauran gidan sun ya bugu zai tsugun na ya gaishe ta Allah ko sai ya gaishe ta ina gaya ma sai tsugun na ya gaishe ta ga sholisho ga wannan suku dai to duka da ba ai masomi kenan shisha eh wannan kuma ƴaƴan masu kuɗi kenan sai a ce wai shisha ce daga nan ake farawa duk yaro ko ya da ta fara shan shisha to to ta ba hanyar shan kwaya wallahi kuma ya dun kana neman ƴan duniya rakamul awwal yau ita ce ka shan shisha ba kai saboda tsabar wayewa ƴan shisha za ka auro to wallahi ka auro ƴaƴan ka ƴan bedalin ta kwaya Allah ko ita ka auro saboda baban shi yana da mota za a kawo ma gado biyu sha sha sha Allah kuwa wai saboda za a kai maka gado biyu ya auro ta zai je auro ƴan shisha to gado biyu a gudanar za ka kwana guda ɗaya ne to ki saboda haka wannan shi ne haka sai ya ce to وانا عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع أن تبين النبي عليه الصلاة والسلام نقل إلى البدع ما البدع كوي وهو نبيذ العسل سأل النبي يتجيني سمن زما زما تسكي زما تا وكان أهل اليمن يشربونه متعنا اليمن سنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام النبي يقول لك قائلة فهو duk wani abin sha wanda yake bugarwa haramun saboda haka in koko ka ajiye a gida ya bugu lan ranka ya dade ko kunu ko fara kai ma dan kwaya ne eh ka zo zo za ka yunwa ya kumburo din nan ya zo sai ka sha kai baye ya ma gudana wallahi gashi ne ya nuna ma har wani kude kude yake eh ka ce wai kai sai ka ja kun ka sha bugar da kai ka sha biya burkutu yawa wani bin umar radiyallahu anhu ma qala qama umar alal minbar sai na umar ya miƙe akan minbari yace amma ba'du bayan haka nazala tahrimul khamri jama'a ku sani cewa haramcin giya ya sauka wa hiya min khamsatin daga nau'o'in abubuwa guda biyar domin a lokacin da wannan biyar din ake yi al'inabu ilimi suna yin giya da shi wacce muri da dabino kala kalan dabino ko ya fi talatin wane talatin wane talatin wane talatin ai ya ga goma ka je ai na ga ya fi nau'i hamsin ko ta nau'o'in dabino wane mutum nau'i da ke da shi kala kala kowanne kawai dai addu'a ne kusan za a iya cewa a wannan lokacin da annabi ya yi bayanin sa kusan kowanne guri akwai shi za ya faɗi amma dabino in ka rika kallon sa a shagon kala kala kuma da yawa wasu sun ma fi ajiyar daɗi da yawa to shi ne wata bulu wani asali da zuba wani hindati da hinda me hinda nau'i ne na alkama wa sha'iri da sha'ir ita ma haka wasu na cewa shinkafa ita ma nau'in alkama ne wal khamru ba khamara da akal sai sai na waje zaka da yake kun ga ita giya kawai duk abin da ya wautar da hankali kawai giya ne hodin benelin waye waye duk sun shiga wani nomar bin bashir kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min al-iddati khamran a cikin nau'o'in hinda akwai giya wa min al-jayyi da khamran a nau'o'in ita ma jayyi da ai kala kala ita ma hinda din kala kala ce ita ma akwai giya wa min al-zabibi khamran abu take inibi shi ma akwai giya wa min al-tamri khamran a cikin dabino ma duk nau'o'in akwai giya wa min al-asali khamran ita ma zuma a nau'in da akwai giya to nan za mu zo nau'i na gaba za mu tsaya nan tunda za nuna mun lokaci yayi abubuwan da muka fara ni dai Allah ya bamu ladan da wanda muka kuskure Allah ya kai mana alaikum salam na'am haka haka dubu a jiri da shida eh kasa da haka ta addini zai duk sun biyu hukunci ɗaya ne zai hau biyu hukunci ne kamar yadda ake faɗa cewa zai mutum bakwai ko goma suka haɗu suka yi kisan kai ba za a zo a ce a rarraba yanzu to ya zama a tun da su bakwai ne rai bakwai ne a sai na wani ce lauta ma la alayhi ahlu sana'a la qataltuhum jami'an mutum bakwai ne suka haɗu suka kashe wani sai na wani ya haɗe ya kamo su gaba ɗaya kashe aka ce ya mutum ɗaya an ce annabtu bin nafsi yace ku dakata ku da mutanen sana'a gaba ɗaya za su haɗu su kashe mutum ɗaya duk sai na kashe shi ne ka'ida sun haɗu su biyu su bakwai sun sa shi abin da yake a hirzi da su bakwai za a yi hukun inda ana wannan bakawai da na gaya muku a saudiya za a to dawa da kaga wannan motar ya suke ce mata rufaffiyar nan ta zo an zo bayan sallah kaga duk wannan askar ɗin sun zo sun kewaye to haddi za a yi za ka gansu kawai sun taho ana zuwa da an zo da mota black maria sunan ta ko wannan mota ana zuwa da an fito da su an sa kwalaye an rarrafe fuskar su sai askar kawai ya daga bakami ya ce inna ma da za'ul ladina yu'ari ko yace wa sariqu wa sariqa faqdahu ayyuhuma da za'a bi ba kata ba da kala min Allah wallahu azizun hakim kawai sai ne ka ce wallahi kan in mutum kun kisan kai ne in idan wa'adi ne na kisa in su bakwai ne sai dai kawai kankace ne wanda diya ta mutu da kai sai a yi kabbara kawai shi kenan ya mai da takobin da ya yi aikin Allah. Wane mutum? Na. Haka. Haka. Na ƙa'ida ce ma aikin hukuma ne duk doka duk doka yanzu da hukuma za ta kama sai sun hukunta su. Eh, ka'ida yanke hannu bulala da aikin hukuma wannan shi ne ka'ida gaskiya aikin hukuma ne ba aikin individual ne idan aka bawa mutane na daban kowa akan kansa ai za a rika zalunci ko ba haka bane eh law yu'lan nasu bi da'awahu haka annabi ce la za a rika ba mutane wato abin da suka roƙa da wanda da'awar da suka yi to da yawa mutane su rika sarai da jina nan mutane na'am na'am haka waye gaya ma dakta ga dakta ta zo ne wai su gari ba ta komai to fata zuwa da zikira aka ce ko to shi za ka tambaye shi da baya nan zan baka amsa amma yanzu ka ji ya gaya ma ko medical doctor ne duk wanda ya tana ciki tana ciki ai idan ana nuna ma hoton yadda illar da sigari take wa kirji za ka gama mai banda kuma inda mubabiri na kanu ikhwa da jihadi misali ya dauka ba na dauka ku misalin wata da malam masir ya ga a cikin littafin abokin tira akwai wani labarin da mijin da yana jin taba ta yi ta yi da yana yaki a san me kai mar kudin sa ta rika zuwa kullun sai ta dauki naira hamsin sai ta aji sai da ta tara raba dubu biyar kenan ko ya zo ran nan ya shiga tsari ba kudi da Allah ba wani abu da za a samu kaza kaza tace ta yi ta yi tace akwai amma ba zan baka ba dan Allah ji ko tace sam sai ta dauko wallahi bai da komai kudi yake so da ta dai motu tana kallo yana kallon ta sai ta dauko a jana sai ta rika zaro sai ba sai tana kunna musu ta dan aba kaza ka kuma jahil ce ta fi karfi wallahi sai ta wani kudin da ya koli tsaf ya wata ai sai sai abin da kake yi kullun shi ne yau wallahi shi dalilin wannan sai rera sai rera cewa a je almubazzaranci yake yi ba kaga shi ya dauka almubazzaranci yake ta wannan hanyar sai maganin sa ba aya ba a ji kudin da kake wannan kudin da ka gani za ka yi kuma wallahi ba zan baka ba haka ta rika kunna musu wuta sai ta kona su tsaf saboda haka ko ba komai ka je ka tambayi likitoci su gaya ma illolin da illolin da illoli masu yawa ma sai a jikin kwani yawa to shi kenan ga ma ja jikin kwani a yi ƙasar ce kuma ya ƙare wanda ya ƙera abu ya gaya ma yana da illa kuma ka zo ka ce babu Allah ya tawaki ɗan uwanmu da yanke da ƙanne da waɗanda ba wasu shiga ba Allah ya tsare mu ba wanda suke ciki kuma Allah ya kwato mana dan suna yanka jawa don ba abin da ya fi karfin ka na'am haka haka haka haka haka mm. Mm. haka ai formula ce dai ana gaba ta malam kullu muskirin khamru kullu ma kamara al-aqlu fa huwa khamru shike nan formula ka tunda ka ja martina kana buguwa ba za ka bugu ba saboda ka ba za ka ba ta hukuncin giya ba ka fahimta da kyau ko baka ga yanzu dan tsiya na kasera suke buguwa da ita ba akwai abubuwan da suke ko ba haka bane abubuwan da suke sawa duk wanda suke kuma halal ne da shi ana yin wannan sai dai wannan abun nan din da kake faɗa kafin jeri saboda haka ba ba da dan na taba ku misali ya ce wasu shekaru a baya wace kamar 2000 ko 2001 an yi ma ta wani wajina na sicile da wata madama kai kusa da gidanmu lokacin kirsimeti ta bani wajina na sicile da a rariya saboda ana gaya mana cewa ta mazirarin giya ake zirawa kaga wannan wanda ai ba wannan irin karatu ne haka kyau saboda haka wannan ita ce bubula kawai duk da cewa iya imani na da yasa da zuwa iya imani na ne amma in ka yanzu ne ko ba zan sha ba ai ba zan zubar ba sai in ba wanda zai sha don ba giya ba ka bance ni na ƙarya suke yi wallahi wani zai ce ma wai akwai wani da muka karatu da shi wala manta shi kafin a shiga jaraba sai ya sha mai yawa wai ya fi kirami haka yake wai ya fi rika abubuwa shaitan ne wa inna shayatina la yuhawna ila au kai ma a yanzu wannan gashi nan je ka tambayi wanda suke medicine musamman maza ko wanda suke engineering masu kwanan karatun nan wani za ka ga shi kuma sai ya sha kofi a duk shi ne kawai sabo ne kai kuma da ka saba cin goron baka ci goron ba ba za ka iya ko ba haka bane wani kuma samsam zai kawo sai ya ja sai ta hana shi bacci kawai ya believe ne ka yadda ba wani zancen wancan abun haramun ne tana nan a haramun din ta a ina aka ne dakta kuna ba da prescription cewa a sha kwaya wanne wiwi ana ba da wiwi a sha idan ana bayarwa zo ka ba da amsa kai da halin zikiri yawa cewa shi ne ana bayar da wannan dakta haka yawa haka yawa akwai amma ka ga kuna ba da ka'ida cewa ja cokali biyu ko uku amma ni a wannan nake magana shi likita ya rubuta cewa a je a siyo wiwi yawa amma ba dai wiwi ba haka haka ba ne mutum akwai magungunan da nake gani ma yanzu in aka je kyau aka zo mai kyau da yi an kama shi ire iren su ne ko kaji ne ko saboda haka kawai wani ya zo ya gaya ba shi shi wannan medical doctor ne ka ga daga bakin sa kaji yawwa na'am a yi yace ko ana mu a Kano muke ba ruwan mu da yace yale su yawa ba ruwan mu mu da Kano muke magana Najeriya da su muke Najeriya ma Najeriya ma musamman Kano mun tinye lokacin ku to ramu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu na'am to jasin je magana na'am haka ba a zuwa haka kuma kuma na yarda eh la hawla wala quwwata illa billah kaji ɗaya daga cikin illolin taba kuma ka auna ka gani zai wahala in mutum ya mutu ta huda shi yana sha za ka in ya mutu sai ta rika biyo kabarin kamun kabarin sa za ka tana fita ta baki da dubara baka irin to ka ɗaya daga cikin illolin saboda gaba ɗaya cikin akone to kan ko iya wannan har ya isa iya wannan illar kawai ko sai aka yi shirka ba lada ba alhaji ai iya wannan illar ta ike ka kakura ko ana kai shi lafiya lau alkafanin sa shi wannan aka tashi kai sai an gane Allah ya kare mu Allah ya shirya mana su dan ki garda Allah dan sunayen ka kyawawa duk wanda suka kauta hanya Allah ka dawo mana da su gida muna roƙon ka da sunayen ka kyawawa ba mu da ƙarfi ba dabara ba dabarun mu bane mu ma Allah ka ganar da mu Allah ka dora mu hanya mai daidai Allah ka tsare mu ka tsare ƴaƴan mu ka tsare kallon mu muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da sunan da madaukaka wanda suka fada waɗannan tsautsayi Allah ka kwato mana muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da sunan da madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara matirai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin ƴan uwanmu da suke harka ta jami'an tsaro Allah ka kare kare mun ka ba su kare lafiyarsu da rayukansu اللهم اعلمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وسعنا بدعاء برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين. Sati mai zuwa kamar alwaji ta akawun jihari.